tarbiyya kan abin da ya dace wannan shi ne dalili na farko da na ga ya mu dawo kan littafin akhdari ya zama to ba ma rena kowane aiki in yana da alaka da addinin musulunci dalili na biyu shine nan da muke zaune a Najeriya ce a dunkule ko Afirka ta yamma galibin mu mazhabin malikiya yayi tasiri to da yawa ko sai daga ana cewa a abin da ya dace shine karatu akan fiqh sunna ma'ana kar mu dabe ne kanmu da wata mazhaba ba malikiya ba shafi'iya ba ambaliya ba kowace irin mazhaba kawai doran abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta to sai nake so mu dawo mu karanta to menene a cikin malikiya din ya kamata mu san menene a cikin malikiya din to sai mu ga kenan a ina ne za mu ajiye malikiya din kuma ina ne za mu ɗauko abin da yake wata mazhaba din sannan me bambancin da ke cikin malikiya din da abin da ke cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abu abubuwa ne mabambanta juna ko kuma abubuwa ne da suke damfare da juna da haka kenan yana da kyau mu fahimci ita kanta malikiyar ila ta sa gaba sannan muke aura ta da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan muke fita wa kanmu matsaya dalili na uku shi da ta dukkanin mu na mu yi karatun boko illa kan lazim mana da akwai da bai karatun boko ba da haka inda za a ɗauki kowane ɗayan mu a ce kawai farkon karatun da za ka fara kawai a ce ajin digiri za a sa ka to yana ji mutum in yayi mutukar naci da kokari a yi sanin saɗe da shi da haka aka yi sanin saɗe da shi a nan zai wasa amma idan aka saurara yaro ba sa shi makaranta ba sai da ya kai shekarun da kwakwalwa za ta ɗauki karatu shekara bakwai ka sa shi firamare mai ƙoƙar hukun malamai masu son aikin aka yi karatu ya yi kuma hijira da ya juyo secondary school ya yi secondary wata kila biyu tsarin diploma ko NCE kuma ko ina yana naci yana karatu don ka ajiye ajin digiri sai fahimcin da za a faga to da sai nake kallon cewa gaskiya in muka sa manyan littattafai ni na kan auna to zai ga da karshe kusan malamin shi ne ke tafiya da fa'idar da take cikin karatu galibi masu sauraro ko suna ɗaukan hamasa da zafin da yake cikin karatu an yi zafi an taɓa wani an taɓa matsala kaza an guji wani da galibi shi ne abin da sauran ɗalibai suke ɗauka masu bin karatun tun daga farko har ƙarshe da ɗaiku ne watakin kuma samun baraka a cikin jerin giyar karatun ne ya kamata a faru kenan gini tun daga farko to duk abin da za ka ɗora masa su yi kyau idan foundation ya yi kyau don za ka ɗora beni hawa goma hawa ashirin sai ya zauna a kan shi amma ka ɗora a kan tuka ko ka faro gini daga sama to ina ga zaka dade kana tsafi kafin ya zauna kuma zaka dade kana bata kwakwalwa kafin ya zauna babu yadda za ka faro gini daga sama sannan ya zauna wanda kusan dalilin da ya sa kenan na kallo cewa ya kamata mu jiyo mu yogace yan littattafan da muke da akwai a cikin mazhaba mu kuma sake leka abu na biyu kuma shine ko abu na gaba shine lokacin da mutum ya fahimci sabon da ke cikin waɗannan littattafan to lokacin da zai karatu hadisi ko lokacin da zai fita cikin da ke cikin alkur'ani ko lokacin da zai kwama waɗanda matsala ya fita masa hukunci baya buƙatar yin gungushi galibin matsalar da suke kaiwa su kawo duk wannan ƙananan da musu daban da muke akwai na malikiya ko na mazhaba sun warware matsalolin to amma ganin cewa kai ka fara ne an ce maka hadisi kaza ya ce kaza hadisi kaza ya ce kaza to fito fikihun da ke cikin hadisin ba karamin kuma ba ɗalibin ilimi ba ne zai yi malama ne suke da haka kenan kai kana da buƙatar ka fahimci fassarar hadisi kana da buƙatar ka fahimci sabon hadisi kuma kana da buƙatar kin matsala ta tasowar hadisi za ta waita da haka to yana gaskiya waɗannan littattafan kuɗin sun sauƙaƙo ayyuka ne kaɗan sun takure mana su kuma cikin kalmomi masu sauƙi ababen fahimta dalili na gaba kusan na biyar kenan wanda yasa nake gani ya kamata mu biyo shine karatun makarantar mata da muke akwai littafi da muka sa na fikihu alwazir fi fiqh sunna wal kitab al aziz littafi ne da yan aji shidan su da yan aji biyar suke ya kai da shafi ɗari shida da wani abu makarantar mata muna da ajujuwa ne tun daga aji shida har zuwa aji ɗaya ko je aji ɗaya har zuwa aji shida to sai na kalla daidai lokacin kasa littafin wata gil aji uku aji biyu aji ɗaya ya yi musu nauyi to dai a karan kai na da cikin wata hikima za a iya zama to fa'idar da take cikin littafin kowa ya amfana kusan alwajir shi ne kusan littafi na zamani na bikin wanda Allah maɗaukakin sarki sawa albarka kusan ko ina karatu su ake ko ina sayan su ake in ka je kasuwar kulmi wannan satin sati mai zuwa aka koma ya kasar da wanda da aka yi kusan duk ta ƙare ko sati biyu kasar da duk wanda ta ƙare littafi ne da ke shiga kasuwanni da yawa da aka to sai na rubuta wa kaina cewa to bara in takure littafin madadin shafi ɗari shida na yi kokari na dawo da littafin cikin shafi talatin ko shafi arba'in ko shafi sittin yadda yan ƙananan ajujuwa za su fa'idantu da su lokacin da na fara aiki kuma sai nake ganin akwai kamantacceniya mai ƙarfi tsakanin ƙananan littattafan da muke da akwai a mazhaba da kuma musamman ga littattafai bambanci kawai wannan sun buɗe matsalolin ne sun kawo hadisai da ayoyi da za su goyi bayan wannan matsala ne da aka kira idan ɗalibi zai yi haƙuri ya gina kai shi a kan ƙananan matsalolin to lokacin da zai buɗa ni ma ya nemo hadisa sai ga yana tafiya tare da kwakwaran shi wanda dai kaɗan daga cikin hadisan da yasa na kalla ya kamata misali tarihin al'abdar sannan kuma mukan zauna da manya-manyan malamai wanda duniya ta so duniya ta tura musu tusa amma ganin cewa kamar a tare muke da su kamar ba ma ganewa shi wannan lura da asali da suke kallo dan Afirka ne dan uwanmu sama kuma duk duniyar karatu sai da ake karatu ana saurarawa ɗaya daga cikin mustashirkun shi ne turawa da suke zuwa ƙasashen laraba su yi karatun ilimin da ke hannunsu ya ɗauki ɗaya daga cikin littafin da shi mamul akadar ya rubuta a 1921 ya mai fassara ta faransanci ba ni da akadar nake magana ba ɗaya daga cikin littafin da shi mamul akadar ya rubuta sai ke cewa littafin walaya daga cikin manya-manyan da abin littafan da aka taɓa wallafawa a duniya kuma ji basuri dan faransa wata in har ne wata ilmi musulmi ne amma ji littafin ya rubuta shi ne akan mafiki da ya gama fassara sai ce wannan yana daga cikin mafi tsadar littattafan da ake da abu aka taɓa wallafa su a duniya wannan ne dan mu san kimar malaman da muke tare da su mu kuma gane kimar ilimin da muke da suke tare da su sannan mu fahimci ilimin da suke tare da su sai zaman to fitila ce gare mu wajen ƙara wasu karatu cika din da haka a gurguje na yi ƙoƙarin tattaro kaɗan daga cikin littafin ko kuma tarihin yi wannan mutuma wanda za mu fara karatu littafin shi shine a shek abdurrahman al-akhdari radiyallahu anhu sunan shi aka ce cikakken sunansa shine abdurrahman ibn sayyidi muhammadu sabi shi sunansa Abdurrahman shi yasa zaka ji wasu malaman suna ce masa Abdurrahman al-Akhdari asalin sunan da bai sai sa shi da Abdurrahman baban shi ana ce mai Sayyid wasu kuma suna kiran baban shi Muhammad al-Sahih sunan kakansa shine Muhammad ibn Amir shi yasa ake cewa baban Muhammad al-Sahih kakan kenan sai zama tuni ne wa Muhammad al-Kabir da haka sunansa Abdurrahman dan Muhammad jikan Muhammad al'akbari ana ce mashi al'akbari al'akbari sunan ƙauyen su kenan albakari wata jiha ce a ƙasar jaza'ir ta yanzu aljazairi almagribi istilahin mutanen da in aka tsaya mutum almagribi yana faɗowa cikin larabawa ne ko kuma cikin mutanen da suke kasashe ba su kasa ɗaya zuwa biyar ba tunisia mauritania maghrib jazair tunis in aka ce mutum almagaribi ana nufin galibi larabawan da suke wannan yanki wanda waɗansu ƙasashe yanzu suna arewa ta afirka ta yamma waɗansu kuma suna cikin arewa a afirka ta arewa to aka ce almagaribi a duniyar da ana nufin haka amma a larabci ne yanzu kuma aka ce almagaribi ana nufin ƙasar morocco ita kaɗai a yanzu da ake kiranta almagaribi da aka larabci na zamani aka ce almagaribi ana nufin morocco a da aka ce almagribi ɗaya daga cikin kasashen biyar mutum zai iya faɗowa cikin su da haka dalilin haka ne ake ce mashi almagribi da islahi na da amma kasar su ta yanzu ita ce kasar algeria almaliki mazhabar shi ita ce almaliki a mazhabar rahman malik aka ce al'alimul allama malami ne kokasshen malami kasurgumin malami wa sha'iru annazimul zayyid kuma sha'iri ne a larabci aka ce mutum sha'iri ne ba sai mutum ba wanda zai na koyi da larabci sannan zai iya takura larabcin a guri daya sai isar ma da sakon littafi a cikin shafi guda daya da haka to ya fi wannan matsayin ana ce masa sha'iri ne annabi mai shirya wake aljayyid harithul ma'quli wal manqul kuma an yi shirya wake na ilimi to za a ga mutum ne kwararre a wannan fagen kuma sannan gwarzo ne a wajen ilimin da suke da buƙatar hankali ko ilimin da suke da buƙatar riwaya yasa ke masa farisul manquli ma'quli wal manqul akwai ilimin da kawai sagwaran kwakwalwa suke da buƙata kamar ilimin lissafi kamar ilimin laban gado kamar ilimin mafiki waɗannan kwakwalwa take da bukata su yi aiki to dukkan wannan bangaren da suka dawo malamin gogaggen malami ne a bangare din sannan wani maful ilimin da ake riwaya shi gogaggen malami ne ilimin da ake riwaya shi ya haɗo da ilimin hadisi ilimin alqur'ani da sauran littattafan fiqh mutum zama yake a gaban malami bayan ya karanta isnadin malami ya ce masa ni ma na koyi littafin ne a wajen wani a wajen wani a wajen wani ni ma zan koyar da kai to duka wannan fagen ilimin in ka daga gogaggen malami ne yace min abrazi ulama aljazair yana daga cikin fitaccen malamai na kasar Algeria fil qarn al-ashir hijri kuma an yi shi ne a karni na goma na hijira annabi Isa ko na hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wuli da shehu Abdurrahman al-Akhdari shi Abdurrahman al-Akhdari an haife ne a shekara ta ɗari tara da ashirin miladiya kuma shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyar da goma sha hudu fi ballati bamfayu a wani ƙauye da ake kiran shi bamfayu allati tabrudu an baskara ko biskara fi hawalai talatin kilomita shi ƙauyen yana nesa ne ko tazarar tafiyar kilomita talatin ne da shi tsakanin shi da babban birnin baskara min a'ilatin sharifa kuma an haife ne a cikin wajen gida wanda yake mai nagarta shi wannan gidan nasu rufat bil ilmi wa taqwa duk yan gidan an musu shaidar ilimi gogaggun malamai da yan gidan kuma wa taqwa mutane ne masu tsoron Allah madaukakin sarki banda ilimi kuma akwai aiki da ilimi to walidu baban shi sai ce al'alimul mudarris malami ne kuma mai karantawa ana kiransa Muhammadu Sahih sunan baban nasa kamar da muka wuce wa abubuwan akbar babban yayansa wanda suke ruwa ɗaya uba ɗaya shi kuma ana kiransa ahmadun akbari da kan kana karatu wata rana zaka yi tsintar yayin nasa duk da sun ce shi yayin nasa ya ba da rayuwarsa ne wajen karantarwa bai rubuta rubuta ba amma tsagwaron karantarwa ya sadaukar da rayuwar shi shi kuma wanda da muke magana a kan shi abdurrahman al-akbari shi kuma yana rubutu yana karantarwa yayin shi kuma kawai karantarwar malamin islamiyya kawai za a gaba yake sai sai ce shi yayin na tsakana aliman wa mudarrisan aiban malami ne ko mai karantarwa ne sai yake ce a kada an filayi ma daga baban nasa da dan uwan nasa shi yayin karatu ya koyi alfiqh ya koyi fiqh wa ulumul lugha da ilimin lugha da larabci wanda ya haɗo da ita sarfin da nahawun da balaga da wazi ya haɗa a ciki wa ilmin mawari da ilimin rabon gado ba da an hafiz alqur'ana wannan karatun ji yayi shi ne a bayan ya gama haddar alqur'ani ne girma wanda za ga kusan malamai na da kafin mutum ya zo ya fara karatu za a ga hadda ta ake fara nannajawa a daka ta shiga cikin kwakwalwar shi sai ga mutum kafin ya kai shekarun balaga ya gama haddace qur'ani kuma karatu mai kyau da aka ce su daga buɗe kwakwalwar za ka ba wani karatu sai ga cikin gaggawa yake karɓar wannan karatu ne yace to yayi wannan karatu ne a bayan ya haddace alqur'ani wa atqana rasmahu kuma ya kware wajen rubuta alqur'ani da hannu yadda muke da al'adar wannan rubuta alqur'ani da hannu muka dauko mutanen Jazair mutanen Morocco yi ba da har tsari da muke rubutun Alkur'ani za ga irin nasu tsari da muke karanta Alkur'ani har da kawo dukkan asali ba za ga yawanci irin da kuke karanta Alkur'ani na gargajiya irin su iyayenmu na gargajiya suke karatu to kusan ya kware ni ma wajen rubutun Alkur'ani bayan haddar kuma rubutun Alkur'ani akwai bambanci tsakanin iya larabci da rubuta larabci da kuma haddar Qur'ani da rubuta Alkur'ani yadda za ka rubuta kalma a larabci ka zo cikin Qur'ani ba haka ake rubuta ta ba da haka to shi ma rubutun alqur'ani ko yadda ake tsari shi daban ne za ka iya sanin kalma a larabci ka rubuta ta amma ka zo Qur'ani a rama ya soke ya sa ma kara ko ko sai ka raba ko ya ja ma layi ko ka haɗe ko ko kai a duk bakin sai maka a ba haka ake yin sabu alu jali ko da haka to ya kware wajen rubutun alqur'ani wa tilawatihi kuma ya kware wajen tilawar mahaddaci ne gangara yace summa wasala ta'limahu sannan ya ko ci gaba da daukan karatun shi a wani gari da ake kiran shi Qasantina kuma jalibin zaituna sannan kuma da ya gama karatu a garin sai ya wuce kasar Tunisia akwai wani masallaci da ake kiran shi jami'in zaituna a nan ne aka fara jami'a ta farko a duniya ko duniya da aka fara yi ko kuma jami'a da aka fara yi a duniya ko wurin karatun da ya amsa sunan jami'a ta zamani a yanzu shine wannan masallacin jami'in zaituna sai yake cewa to shi wannan malamin laqad asbaqat shuhratuhu al-afaq shahararsa duk ta haɗe sasannin duniya lokacin da yake zamanin shi yana ganiyarsa to duk duniya ana jin sunan abu rahmanu akhdar wanda ne littafin da muke karanta duka wuce kaji a yarma ko shafi goma sha ko to duk duniya ana jin labarin shi wa ghadat ta'liquhu tadaruku fi shatta awadir al-ilm wal ma'rifa manya-manyan cibiyoyin ilimi da sani ana karanta da littafin al-rahman da akhdar yau aka ce mutum ya yi rubutu sai aka ce ma'aikatar ilimi ta amince a ke karanta littafin shi a ajin firamare na uku ko na hudu sai ga mutum yana fafa kai ko ya yi rubutu har ma'aikatar ilimi ta yadda a karanta littafin a firamare ko a jami'a ko a sakandare ko junior sakandare ko sai mutum ke fasa kai shi makwakwalwar ta ba da wani abu to shi duk wata cibiyar ilimi da ka sani gagaru masu addinin musulunci ana karanta littattafan abdurrahman al-asadi to shi dai ilimin manya a wani lokacin ba su wuce guda uku ba akwai bagdad a nan ne kusan cibiyar ilimi ta farko ta fara ta addinin musulunci lokacin haruna rashid wanda ya fassara littattafan da ake da akwai na yunan ilimin mutum da turawan yanzu suke da akwai aka fassara su zuwa harshen larabci a lokacin aka fara sa gasa tsakanin malamai a lokacin malamai suke gwada tsakanin ilimin da ke cikin addinin musulunci da yake da yake hannun turawa kuma a ne malaman addinin musulunci gani da alkur'ani da ilimin ruwa suka fara samar wa duniya ilimin mukan da a nan ne duniya ta fara samun labaru to a yi baka dalar in ka je da zafar da shi abdurrahman akadar ya ana karanta su a can hakan azhar jami'a ko jami'a ta azhar yanzu ko da ita ma masallaci ne to ita ma azhar din da take birnin kahira kairo ana karanta littafin abdurrahman al-akhdari ila zaituna fi tunu haka nan zuwa jami'atul zaituna da take cikin tunu wannan yana dan a gurguje abin da ya faɗa to sai a ta'alim a hannun da wa da waye karatunsa ko shi ma da kai koyon larabci ya zauna ya fara buɗe littafi yana karantawa ko da yawa sai ka ji mutum ya ce maka shi yanzu in yayi larabci zai koyi larabci ya buɗe littafi ya karanta shi ke yana ga Allah to mutum kuma duk ko a cikin larabci aka karanta aka haife ka yana da buƙatar ka samu malami kafin ka fahimci kyawu inda tsagwaron larabci ne ke bada karatu da duk sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zama malamai to amma duk da su sahabbai ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke a gaban su ake saukar da alqur'ani amma kuma zama suke a gaban manzon Allah ya karantar da su alqur'ani sai jingina gwiwarsa cikin juyar gwiwar sahabi ko yana kallon sahabi idan sa yana kallon idan sa sahabin yana kallon botsawar harshen sa ko tarar ya koya masa suratul fatiha ya karanta mashi hadisi ya mai tambaya a tadari ma haqqullahi ala ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah in sahabin yace Allah wa rasuluhu a'lam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari wani lokacin sai ya ce ko tambaya in ya gwa san sahabbai sun kai sun kawo sai ba su amsa duk salo ne na bada karatu dan akwai a maka cewa nan ne karatu daukan ba da aka to mutum kare da kan shi ko inda ka kai da fahimtar larabci ko ka kaiwa yana da buƙatar ka zauna a gaban malami kai karatu shi ne ɗauka baki da baki a nan da ake samun albarkar karatu shi yasa za ka tattara hatta sabon manzon Allah in hadisi ya kuce musu sai samu hadisin da ba da yana zaune manzon Allah ya magana sai su zo sai mai ta musu magana dan su samu albarkar sautar karatu malam yake to ana yake yake tawo min man waqafa ko wuqifa ala tanfihi al-ilma anhu daga cikin wanda aka samo cewa Imam al-Akhdar yayi karatu a hannun sai sai number 1 na farko akwai jaddu akwai kakan shi Muhammad ibn Amir al-Akhdari kakansa da muka faɗa shi ne Muhammadu Akbar ɗin ko to yayi karatu a hannun shi Muhammad ibn Amir al-Aqdari to shi kakan nasa kusan ba a samu manyan littattafai da ya rubuta ba kawai da suka ce da mu jam'at li ba'd al-fatawa al-fiqhiyya ya ne tattara waɗansu fatoyi ne na fiqh ya hada su a guri ɗaya ne abin da za a samu a matsayin qur'an gadan da ya bari da ilimi za ka kenan ya faro karatu tun daga gida kenan ko da ruwa yayi karatu a hannun kakan shi malami shi na biyu shine wajibu as-sabi shine baban da ake kira Muhammadu Sabi wa min al-ma'lumat al-qalila allati wasalat anhu kaɗan daga cikin labari da ya zo mana dangane da baban nashi annahu kana rajulan muslihan mutum ne kawai mai kokarin kawo tsara cikin al'umma haraba bid'a sufiya shi baban nasa zamanin da ya sufiya ce take cin kasuwa sufanci ne ke cin kasuwa to yayi kokari wajen fada da bid'ar ɗan sufaye bi kitabin allafa da wani littafi da ya wallafa dangane da yaki da bid'o'in sufaye a wannan lokaci كما وضع حاشية على مختصر قليل كما يدرب حاشية أجيب مختصر قليل ما كان يساعد نبيه أكثر أجداه to dan gefen sama da gefen hagu da ƙasa ina ake cewa hashiya gefen to anan ya dan yi rubutu haka a gefen su ma bana muktasar khalil shi ma imani lissafi ne na malikiya to ya rubuta hashiya a cikin wannan nashi yace wa sharhan lima ghamaba min alfiyati ibn malik akwai alfiya ta ibnu malik wake ne da ibnu malik ya yi in muka ta ibnu malik ma wani mutum ne ya zama kansa cikin malikiya ba malik ne muke magana ba mai mazhabar ko ya yi rubutu ne ko ya yi waka baiti dubu akan nahau don kana karanta wakar ba lallai bane su kai in ka buɗa ka fara karanta wakar ka fahimce da ake jirgin da ko ka fahimci larabci kuma ka fahimci ka'idojin fikin a cikin waken to kalmomin da suke ba lalle ba da ka fahimce su shi baban Abdurrahman al-Akhdari su ya ware a gefe sai musu sharhi yana da littafi akan wannan wa min al-ulum allati darasaha ala walidihi daga cikin da ilimin mukan da shi Abdurrahman al-Akhdari ya hadu baban shi akwai al-hisab ya koyi ilimin lissafi wal fara'id da ilimin rabon gado kama nazza fi sharhihi kame da shi al-akhdar din ya faɗa lokacin da yake sharhin wani littafi ad-durra wani littafi ne kira akwai ad-durra daidai lokacin da ya zo babul waqaya a nan da yake bayanin ilimin da ya ɗauka a hannun baban shi wanda yake da dangantaka da littafi da kuma rabon gado to littattafai in ma da suna so su gano da waye da waye kai kai karatu a nufi wani lokacin tsagwaran tarihi da suke bi da littattafanka sai ka to nan na ce kaza mun haɗu da malam wani a guri kaza ke ce ni karatu a nan da ake gano wa ya yi karatu a hannun wani kuma ga irin ilimin da ya ɗauka a hannun shi malamin da uku ina yake ta akuhu shakik dan uwansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shi kuma ana kiransa Ahmadu al-Akhdari kamar da muka wuce dai a sama wa min al-ma'lumat al-qalila allati wasalat anhu shi ma dan ilimin da muka samu daga Abdurrahman al-Akhdari annahu kana faqihan wari'an zahidan shi ma mutum ne fasili mai fahimtar kun fahimta cikin addini yana ke kira fahimi wari'an mutum ne mai gudun duniya mai takatsantsan zahidan mai guje ma duniya wa annahu ishtaghala bi tadrisi an ta'lim ya uba da muhimmanci wajen karantarwa akan rubuce rubuce malamai kuma gida biyu suke kasuwa har gobe wani za ka yadda Allah gore masa in yayi ga ɗaki ya rubuta littafi ya kaji duniya tana jinjinawa wani kuma ka samu sama kirkon ya kai da mutane ko mutum dubu ne ya gamsar da su wani kuma sai Allah raba masa ga ilimin ka warga rubutun ga ilimin ka warga rubutun tun dole da aka yi kamar imam malik ko in ya zauna a masallaci zai karatu duk ko ake haka kaje in ka zauna ga imam malik ka ga rubuka ba da labari malami ne sannan har kuma ka dauki littafin shi ko Allah hore mashi ko ga boka da shi da imam malik galibin malamin sun tafi ne farkon abu kutubul hadith farkon hadisi da aka rubuta akan hadisi mafi inganci bisa bayan abdul barri ya yi aiki ya tantance duk abin da ke cikin wafa hadisi guda hudu ne aka samu wafa da isnadi amma duk hadisin da ibn abdul barri ya samu isnadi gaba ɗaya sai inganta da cikin wafa kuma za ga galibin hadisin sa in dai ma ya kai isnadi to za ga gaba ɗaya da bukari da muslim sun yi tarayya akan waɗannan hadisan yanzu a wasu malaman suke kallon cewa rubutun imam malik kusan yi ne farko littafi da aka rubuta akan hadisi wanda yake da sharfi na inganci wallahu ta'ala alam malamin shi na hudu shi na wani mutane kiran shi a shekh muhammad ibn ali al-qarbubi shi wannan malamin na ga mutu ne a shekara ta ɗari tara da sittin da uku wa huwa alimu mashhur shi ma sanannen malami ne wa aglabu mu'allafatihi kana murakkabatan ala al-awrad wal azkar wa ulum tasawuf to shi wannan malamin nashi galibin abin da aka samu shi kuma ya bari na ilimi shine wurje-wurje ne da azkar da ilimin da yake da alaka da tasawufi tunda sufanci ne yake da kasuwa a zamanin Abdulrahman al-Akhdari yana da buƙatar ya karanci sufanci yana da buƙatar ya karanci sufofi sufanci inda abin da zai dauka ya dauka inda abin da zai watsa ya watsa da zai mazaba da anan gaba malamin shi na biyar shine a shek umar wazan almutawaffa sana usuli a wasicce shi ne malamin da ake kiran shi umar wazan shi kuma ya wuce a shekara ta ɗari tara da sittin shi kuma wannan malamin shi ma dai ya ƙare rayuwar shi ne wajen yaɗa ilimi wa kana tushaddu ilayhi rihal min kulli hadabin wa qawmi shi kuma kowane gangare kowane su malamai suna da fifi zuwa ga wannan malamin da ɗaukan karatu da sun Allah albarkar wa shi ma a zamanin a gurguje malamin sa na shida shine mutumin da ake kiran shi a Sheikh Abdulrahman bin Qarun yace shi ma wannan wa huwa rajulun salih min ulama isra'ilin fi qaryat lishana shi wannan mutumin sanannen malami ne a wani kawai da ake kiran shi lishana haka nan yayi karatu a kan mutum da ake kiran shi ala yadi abi yahya ibn uqba fi qaffa wa qafara turus to bayan yayi karatu a hannun waɗannan malaman sai ya komo kasar tunisia da zama shi shekara a sanata samanin wa ishirina shekara ta ashirin da takwas bayan ta ɗari tara ɗin wa akhadha biha an abi abdullahi al-qazzani kuma an wani umar wa kaza al-qasim al-aqabani shi abdurrahman al-asadi suka ji da cewa wa kana yusafu bil ijtihad al-mutlaq malamin ana siffata ni da cewa al-mujtahidul mutlaq malamai guda biyu ne ko mujtahid guda biyu ne bayan mutum yayi karatu ya koshi marhala ilimi da yake zuwa ita ce marhala ta ijtihadi a ce mutum koshashen malami ne kuma zai iya kallon matsala zai ba ta fata ko duniya ta karfe to sai aka wani guda biyu akwai wanda mujtahidul mutlaq baya iyakance kanshi da wata mazhaba abu kuma da yana iyakar da kanshi duk abin da zaka tambaye a malikiya ya sani ko me yake cikin wasu malikiya ya sani in ka tsara da kuma cikin hanabila bai sani ba shafiya bai sani ba abbasiya bai sani ba wannan musulmi ne amma muqayyad ya kayyade kansa da wata mazhaba ko ya kayyade kanshi da wani fanni na ilimi ko ko gage ne akan qur'ani ko ko gage ne akan hadisi ko ko gage ne akan matsala kaza ko kana cikin fikihu ya kware akan harkokin ciniki ko akan harkokin aure ko akan harkokin sallah ko azumi amma sauran masail su ba za ta san yana da matsala to amma shi Abdurrahman zaka da suka ce mujtahid al-mutla duk inda ka tabo masa in dai matsala ce ta addini to kwakwalwarka tana kaiwa ta kawo kuma ta bada ansa a lokaci sai ce wa annahu la ji illa bi mazhabi malik to amma sai wa kansa da baibai shi ne in ka zo ka tambaye ni tun da gurin shi malikiya ake to zai baka amsa ne daidai da abin da ke cikin malikiya wa amma bi khabu bi nafsihi fala ya'al ma ya'malu illa bima yarahu amma shi a karan kansa in ya tashi aiki to ba zai aiki ba sai abin da ya fahimta daidai da alqur'ani da hadisi mu zaki da kan magana mu ta farko kenan ko shi ka ba ka tambaye ni zai baka fatawa daidai da malikiya in ya tashi rubutu zai rubutu daidai da malikiya amma idan ya tada aikata aiki in dai matsala ta tabbata alƙur'ani ko hadisi za ka tada yana aikata ta ko da ba ta cikin malikiya amma fatawa ta tabbata bai baka fatawa ta me daidai da fatawa irin ta malikiya da aka to kai ma ko da mun yi karatu ba a cewa ka dabai bai kanka ko me ka dabai bai kanka da malikiya a fahimci malikiya din kuma sai ka yi aiki da abin da ya fi dacewa malaki ta wata kaddama fil fiqh mutumin da shi Abdulrahman al-Akhdari yayi fice a bangaren fiqh wal aslaini da kuma tushen ilimi guda biyu aslai a rabu su ne alquran da hadisi ya fahimci hadisi ya fahimci alquran kuma ya zurfi a cikin shi wal arabiyyati wal mantiq haka ne ya fahimci ilimin arabiya da ilimin mantiki wanda kuma shi ne jigo na falsafa wa ghairiha da wadansu ilimin muka وشارك في الفضائل وتصدر للتدريس والإفتاء كما يا بعد كان سدن كرنتروا da ba da fatawa wanda fa abin kubala'u manya manyan malamai na zamani ba kuma amfani da shi wa kana matinu diyana shi abdurrahman al-akhdari mutum ne tsayayye akan al'amarin addini ba ma da yadda za ga al'amarin addini yana da karatu in ka zo kuma ka auna ne ka zaka kuma mu'amala ki kawai dai ko ina ka kama bugawa yake yau wani ka kada ni nan wani ka kada ni nan wani ka kada ni nan shi abdurrahman al-akhdari ba haka yake ba mutum ne tsayayye akan al'amarin addini in ya gane matsala ya gane to za ka sami ta akan kuma kana kallon shi ka san malami ne ko matsala addini ce ta dame shi zahidan wari'an mai gudun duniya ne mai sakakonsa shamul akli mai cikakken hankali ne ba wani abu da za a kalla a ga alamar wata a tare da shi yana da tuko kuka da ake kuma malami ya samu ko in ka kalle ni ka tabbatar wannan mutum ba da ne ta bauta a tare da shi to duk inda ka kalle abu da wani akabari babu alamar wata a tare da shi mahaban ko mutum ne mai kwarji ko ya ka tinkaro inda wani ka tabo ko kuna haɗin da za ka koya ma kwanci haka Allah madaukakin sarki ya yi ma a hutun ishira amma kuma akwai kyakkyawar zamantakewa za ka sami yana zama cikin abokai shi cikin iyalan da cikin yan uwa a yi wasa a yi dariya a yi aniya a yi waye duk wannan ya iya amma kuma idan mun ana ta zo ta wani kar a ɗaga maka da kuma Allah madaukakin sarki ya jawo maka wani da cikin zuciya shi wal mulaqafa yana da wasanni wata kan ku bi yasir ko mutum ne mai gamsuwa dan kadan da Allah madaukakin sarki ya bashi bai damu kansa da cewa ya tara duniya ba sai ya fi kowa a dan kadan da Allah madaukakin sarki ya bashi yana wadatuwa da shi babban siffar shi kuma wanda take so kowane malami ya samu shi ne la yafaku billahi law masalani baya jin tsoron mai zargi in matsala ta haɗu da Allah madaukakin sarki in dai hakkin Allah ne to kowa ya saka Abdulrahman zai magana kuma kowa ya Abdulrahman zai zai faɗa zai faɗa da alƙalami shi zai hana da hannun shi baya jin tsoron a zarge in dai dangane da Allah madaukakin sarki ne wa a'rada an al-kutiya karshen rayuwar sai ma da yake ce Abdurrahman al-Aqdar ya daina bada fatawa in ka tambaye zai da bakin sai su ila ikhtilafil kalima lokacin da mutane kuma suka yi sabani kowa ya kama gaban sa ya fara yin yawa don ka tambaye idan kare zai maka cikin matsala sai ya da bakin sai su ce baya gudun kucina da aka da yawa ko zamanin su akwai da fitina ta faɗo da yawan kuciwa ma suka yi saka barbura ne suka koma ayyuka da zama to shi a duk wani lokacin sai ya da bakin sa sai ya su abin da muka faɗa akwai nau'i na ilimin shi akwai nau'i na halayyar shi akwai nau'i na ɗabi'un shi amma da aka sai aka sake dunkule wani fagen sai aka ji akhlaquhu wa ibadatu ya ɗabi'unsa suke halayensa suke kuma ya yake a bangaren ibada yadda malami ne wajen ibada ko hauya yake kana aliman amilan malami ne ko mai aiki akwai bambanci tsakanin aiki da kuma ilimi ko akwai da za ka yi malami ne amma wajen aiki akwai rabon akwai da za ka yi wajen ibada ko ne bi sha biyu tana yi ko masallaci zai ta nakuda zai ta nakuda ku zo ku yi sallah azhar ku kuje ku bari yana ta nakuda yana azka yana karatun alqur'ani da azumi shi a baki shi amma an taba ku kuna alqur'ani wanda inda alhamdulillah zuwa an bata da shi amma ibada ku ne cikin dare za ka ga yana cikin ya bulle raka'a uku ce raka'a hudu ce raka'a biyar ce raka'a shida ce gwargwar abin da Allah wani mutum za ka ga yana yi akwai da za ka sun kware a ibada akwai da kuma duk inda matsala ilimi take za su karanta amma wajen aiki sai ka saka suna da ganda to shi ne hada akwai ilimin akwai aiki wa taqiyan ko mutum ne tsoron Allah wari'an mai takatsan wa abidan kuma mutum ne mai ibada sufiyan kuma sufi ne a wannan lokaci ne su bai kala biyu ne akwai tasawufu sunni akwai tasawufu bid'i akwai sufaye wanda suke sufanci a kan sunna akwai sufaye kuma yan bid'a yasa ai kasa zuwa littafin ibnu taymiya al-istiqama za ka tada sufaye lissafo manya-manya kusan sama da guda hamsin ya yi cikin littafi dukkan su sufaye ne amma kuma sufaye da suke akan manhaji na alkur'ani da hadisi waɗansu shi ne akan tsaya akan alkur'ani da hadisi to shi ma zuwa da aka sufi ne amma ba sufi yan bid'a ba sufi ne irin na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya qabina haru fi sadari tsawon yini zaka tada karatu yake badawa bai da ma akbala lailu idan dare sun karo awa ila salwati to kuma sai koma ɗakin da yake wa kanshi ya ta'abbat wa ya tahanna yana ibada yana koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wa yusalli an laban layli yawancin daren sallah zaka tada yana yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sallah za ta tada tsawon dare mai yana yi wa qabla al-fajr kuma tun kafin al-fajr ya hudu ya hudu ila al-masjid sai sake dawowa masallaci liyasta'lima nashaqahu al-yawmi fi at-tadris wa at-ta'lim dan ya kuma aikin da ya saba ni ne karantawa ko rubutu in dai ka same ni yana cikin masallaci ko karantarwa yake ko rubutu yake ko karantarwa yake ko rubutu yake haka rayuwar shi ta kare wa kai ashara ba'dul ba'ithina wanda da cikin marubuci wanda na karanta karatun shi yana cewa ashara ila mailil mu'allif ila tasawuf malamin yana da karkata ne zuwa ra'ayin kufanci wa bayyan shi wannan da ya bani cin ya bayyana cewa annahu fil waqti nafsihi daidai lokacin da yake kufancin muharibun da gulatin sufiya kuma fada yake da yan wuce gona da iri a cikin zofanci ba wa kyau da zuwa da suka yi ma al'adar irin ko shi ma sufi ne ko to amma daidai lokacin kuma fada yake da sufaye yan bid'a irin namu na zamani ne fada yake da su bal kana yu'allifu fihim al-qasaid rubuta waƙoƙi ma yake dan ya zarge su wa yuhazziru min bid'ihim yana son kunnen mutane kan su fada bid'ar ɗan zufa ya fita ya kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta bal marubucin yace lam yadda'i al-aqdari asna'a hayatihi karamatan tsawon rayuwar imamu al-aqdari shin da yake bai taba faɗin wata karama da Allah madaukakin sarki ya bashi bayan ya rubu an taro karamomi da yawa ta su mai ba ta rubuwa da shirki to bayan ya rubu an taro karamomi da aka ce duk wannan karamomin alari ne da alasadari da abdurrahman alasadari ɗaya daga cikin karamomin da nake karanta a rukun da sai da ya rasu ya ce a ɗauki gawar shi ne a kai wani gari tsatsalin kauyen sa abin ne wanda aka ɗauko janabarsa ana tafiya ko sai mutane suka ji kamar an rike kafafun su ba sa iya cirawa da aka yi aka rabu biyu su wasu suka ce abin ne ya abu tun da tafiya ta yi nauyi wasu kuma suka ce a karasa da shi garin nawa suka ce abu manya mai yana da masu suka ce a tun da ya ba da wasiya abu ne can za a kai shi da haka wanda suka ce abu ne a nan zai gaba za su yi abin suka koma su kuma waɗannan da suka ɗauka ya suka ji kamar Allah na ɗaya musu kasa cikin yan mutuna har sun kai shi har sun binne har sun koma can garin kafin su waɗannan su je su da aka an tara tarin karamomi da yawa an sa marubucin isa har yanzu in kai je garin sa cikin algeria iyaye da kakanni wannan ya gaya wannan wannan ya gaya wannan wannan ya gaya har gobe ana fata karamomi a cikin wannan gari din to amma shi yana raye da kansa bai taɓa cewa karama da Allah madaukakin sarki ya mashi bai taɓa cewa ya hango wani abu ba bai taɓa cewa ya gano wani abu ba babu shi aka taɓa samu a rubutun Abdulrahman da Abdul to amma ɗan bidiya su kuma kullum ba ta rubuwa da yashi yashi ina yace ballam yadda in akhbari asna hayatihi karamatan wala kashfa satri wala idraki ilmi zahir wal batin bai taɓa ji an yayi masa wani abu ya gano ba bai taɓa da yana da ilimin batini ba ko wani ilimi da Allah madaukakin sarki bai bashi ba wa inna ma kana aliman amilan kawai ma da ne ma'aikaci mu'allimul rusuna yana rubuta littattafai wa ya sharahuha wani littafin ya rubuta da kansa yake zama ya mai shirki wa ya jima kutuba ya kare littattafai wa ya fahimuha ya ya fahimtar da ɗalibai su fahimce su wa ya jirgi tajrid ya zaura ya karanta wa yuharriju ulama ya fitar da manya-manyan malamai duniya da albata amfani su sha'arar ulama salihina irin da yadda manya-manyan salihan malamai suke غير أن المتأخرين في أصل sai dai wasu daga cikin yan baya daga baya baya abba al'aqlu shine ya taqabbalu kullu na'iqa lokacin da aka waye gari kuma hankali na iya karɓar kowane tatsuniya to a da aka zo wannan zamanin gumul ladina nasabu ilayhi al-karamat al-kathira to su ne suka taro karawoyi da suka ce wannan karamomin Abdurrahman da aka gari amma shi da kansa bai taɓa faɗa ba iya ka rayuwar shi ya sa da iya ka mutum da Allah madaukakin sarki a ciki wanda aka zaba da akhlaqihi to daga cikin ɗabi'un da ya tsako shi lokacin da ke karanta da ba su zai yi cewa zai gwani wuri da aka wani aka sai ga ɗabi'un shi ba to amma saboda yana ba shi ne akan wani littafin zai kokari a cikin littafin ya tsako wanda da cikin ɗabi'un Abdurrahman al-Abdari sai ba ko kamar guda shida daga cikin zai yi cewa al-wari'a wa hibbul lisan akwai tsakatsantsan akwai kuma kame harshe ko a lissafi in yana rubutu in matsala ta haɗu da wani malami to baya cikin harshen sa ko ba za ka ga wata alama da take nuna alfasha ba ko kwamiyar magana ba abu a wanda fili da malaman balaga suke haruna da musa to daidai lokacin sai ke ta bai kamata ba alƙalami ya yi rubutu a kan wannan bai kamata ba baki yake maimaita irin wannan magana din a nan ne shi rubutun ya gano cewa kenan mutumin yana da kokarin ne yana da kokarin kiyaye hanyar sa lokacin da yake rayuwar shi wal hirfu ala nafsi talabati al ilmi mutum ne mai kwaɗayi fa'idantar da ɗaliban ilimi akwai malamin da za ka yana rubutu abin da yake da bukata a gane yana da kwanya sai yana ta gingimo kalmomi yana ta gingimo wani yana ta watsawa to amma ya abu ramar da aka in yana rubutu babu furta magana ba magana mai harshen da mu magana ce mai sauki yake sakawa cikin littattafan shi wanda yana da ke nan yana ko karɓa ilimi kuma idan su da shi yasa hatta adarin in ka ɗauka ya kasar da littafi ne mai sauki cikin yan mutum ana karanta maka ya ka fahimce to bukatar sa ne ɗaliban ilimi su fa'idan su da shi sannan da cikin abin da na gabe ta al'amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar bil qalbi wal lisan wal yad mutum ne mai umarni da kyakkyawan aiki hali da mummuna wani lokacin ya rubuta wani lokacin ya faɗa wani lokacin in ta kama ya yi aiki da hannunsa aiki da hannunsa don haɗa mummunan aiki wasu gudun fi duniya akwai gudun duniya wa qad wasafahu bihi ghayru wahid daga cikin wanda suke rubutu akan rayuwarsa kusan kowa yana bayanin a kan akwai gudun duniya bal innahu lam yakun fi dhalika kaman yatabaharuna bizuhudi bai kama da mutane da suke nuna cewa su masu gudun duniya ne ba li yanalu ta'ziman nasi kawai da su samu girmamawar mutane da haka shi gudun duniyar sa ba irin waɗanda shehu jahari wakilta bane ba ko akwai malama da zaka su suna da gudun duniya amma duk wakilan shehu jahari da ga masa abincin gida goma nan ya yi cokali hudu nan ya yi cokali biyar nan ya yi cokali da kwanye muna idan ka daga sakura ya da kudu ko kwana idan a gaba kuma ko ne ka cokali hudu to yi yau da haka yi ko in aka daura abincin nan ya gudu guda ka guda daya nan ya dauki tsokan nama nan ya dauki kaza kowa ya buɗe abincin sai ya ga ta abu shi kuma ya kyaki da cikin sa kamar bai amai to shi Abdulrahman al-Akhdari ba irin shehu da haba ne ba shi a mutum ne mai gudun duniya kuma kowa da yana da gudun duniya din kuma ba yana yi bane dan mutane su yabe shi ko kuma dan mutane su fahi abin duniya sannan halinsa na karshe da malamin ya fahimta ta al-abkariyatu wan nubuwa akwai kaifin kwakwalwa shi ne abkariya mutum ne mai bala'in ilimi sannan kuma ya kafu akan matsala in kana karanta littafin zaka san mutum ne Allah madaukakin sarki ya wuce masa ilimi sai ta ali kada daga cikin da kafansa da na dauko shi ne ke cewa annabi shekul akbari fi shakkal ma'ari duka bangarorin ilimi bangarorin ilimi da yawa imam al-akbari ya yi rubu al-ma'arif al-aqliya wa shar'iyya ilimin da yake da aiki da hankali ko ilimi na shari'a ko ilimin fiqh ko ilimin lugha ko ilimin lissafi ko ilimin falak wannan asharin mu'allafati da kake da maza da ko da da ya kawo wannan bangarorin da muka ambata as-sullam fil mantiq yana da tsari da ake kiran shi as-sullam ya rubuta shi da akan mantiq alladhi tarjamahu al-mustashriq al-faransi shine wanda baturan faransa ya fassara littafi batura ana kiran shi Lucien ya fasa da zafin a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin da ɗaya bai kuma shekar da suka yi garɗari da fasa da littafin ba kenan ko wa kada addahu min a'zam al-kutub al-alamiyya shi wannan baturan ya ce wannan littafin yana daga cikin manyan manyan littafan da duniya ta gani Abdurrahman al-Akhdari amma mun ba littafin da yan primary mun ba littafin da yan Islamiyya su kada suke dagawa wa minha daga cikin littafan shi مختصر الأخضري في العبادات لذا من أجل كرسة مختصر الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك إلى الكتاب الذي بين أيدينا شين لذا من لكي قبوه وانا مكي شلو فارو شين لذا من سنجيو لذا من سنقوه إليه ونظم الجواهر المكنون في ثلاثة القنون في ثلاثة القنون في علم البلاغة والبيان والبديع يلا لذا جيو ليه أكم بلاغة da ilmul bayan da ilmul badi wanda malaman larabci da suke ilimin balaga su suka fansu wa hiyatul lubbil mawsul ala zawahir maknun wanda littafin da ya sake masa sharhi da kai wa manzumatu durratul bayda littafin da muka ji a cikin ya ambata cewa ya karatu a hannun mahaifi shi kuma fil faradi wal isa littafin ya rubuta shi ne akan rabun gado da kuma lissafi da ka kuka san lissafi da shi kallon wannan mathematics da ake da ba za a ɗauke ka ba a UCE ko digiri ne kana da lissafi to a zuwa kuke zama a gaban malamin tsoro a na ake koya maka lissafi da duk wani da tsaye na kwarai ana ake Sawa da ya ka canza baka ko? In aka ce wannan mutum karatun addini ake yi kenan wai alaƙar bai da boko kwata-kwata. To malaman karatu ne ko kuma ce almajiran ne ko malaman ne suka wulakanta kansu. Da ga sai an gani an ce mutum wannan malamin tsoro ne ya shahara. To digiri a kansa da yake kusan digiri tara goma ne na jami'i na yanzu. Sai ka haɗa mai digiri guda goma zai maka malamin tsoro a da. yana ba zai kasar da malamin geography ne malamin astronomy ne ilimin saurari ya bari a wurin gurin malamin kimiyya ne malamin physics ne malamin biology ne malamin kaza ne kusan duk ilimin muka an ka taba sai ga kun goge hatta malamin mu da muke na nan kasa irin su zan kuma dan kojo irin su abdullahi gwandu abdullahi gwandu irin su waziru jirai duk za ka kada da zama za ka ce a gogaggu ne a fagen ilimi kuma ilimin da suke daga ba ilimi ne ba ne ba wani hadisi bane da tafsiri a'a duk fakin da ka dauka ya goge mun da tsara da yin da suke yana digiri a Misr a Misra sai kawo ziyara din al'ada a Masar a Misr ya digiri shi sai goyi ke Masar a a Sudan a nan kaɗu shi sai ita akwai wani tafi da ya gani na Abdullahi Gwandu a masar ba a karantar da littafin sai waɗanda suke PhD a kan na'au su da suke karantar littafin amma kuka ni da kuma da labarin samun kuma ga littafin ba dan ido ne ke man labarin littafin amma ka san kada ka abuna wanda ko a matsayin malami ne mai jihadi sun kafa tabbatar da addinin musulunci da yayin shi to amma kuma daidai lokacin ana yakin suna rubutu ana yakin suna karantarwa ana yakin suna faɗa da bid'a kuma daidai lokacin digiri kala kala ne suke badawa shi da ta gane ke faɗa lokacin da zai ga cikin misra mawar misra sai ga rubuta alfu yusuf akwai dubu kamar ka aka koyi da zaki misra ko kamar da kana cikin takarar da dabo ko timbin yawa ko da bai kazo an kai ka ba kuma na ummu duniya ba ko duniya aka ce wata kinta ne yanzu da ko suna cewa alfu yusuf ko kaiwa in ka zo akwai mutum dubu kamar ka cikin misra da ya zo ɗan kai ya kalla ce na ba ko ɗaya kamata ai yace ko ɗaya kamata babu da haka da yaje da aka yi kudin ilimi wannan kuma nake ji wannan wannan malamin da kawai yana bada labari littafin da na tasiri ya ɗauko yace a yi a yi haɗa da duk wani littafin tasiri da yake misra a gwada a gani in aka auna aka ɗauka sai ake faka sudani in aka auna aka auna sai ake faka sudani in aka auna ka ce a littafin da wannan bakar fatar ya wuce gaba littafin wannan bakar fatar ya wuce gaba littafin wannan bakar fatar ya wuce gaba za ku malamai na da to amma zai ga mutum wani yayi karatu ta din ko yayi karatu ta cikin Qur'an ko ya mai da kai da karatu a cikin abai dan boko ko yayi karatu a cikin wai duk wani idan mutum ba ruwan da su kuma sun yi banza ba ruwan da turanci ba ruwan da lissafi ba ruwan da kwamfuta ba duk ɗaya ana yawa malamu da kuma ba haka suke ba duk wani ilimin muka in ka aza su goga gune a bangarori ba ilimin da suke watsewa yasa ibnu al-dawsi in kana karatu akan hadisi ina malamai suka ce in kana karatu hadisi in kana koyar da cikin kana cikin littafi ya tsari da makaranta tsoro kake ji ka tsaya magana a gaban shi amma bala mu saboda nuna maka ba ilimin da ake watsarwa ya rubuta littafi akan akhbarul habqa wal mughaffalin kusan da abin da ake rubuta cikin shehu ta daga cikin littafin wannan mutum aka dauko abubuwan dariya in aka yi karatu sai ya yi tsaki da dauko kuma labarin da irin na dariya sai a sauka a karanta sai a sake yi shaɗi da kuma ci gaba da karatu don kana karatun addini ba abin da ake watsarwa komai karanta akwai da zai maka amfani Abdullahi da Mas'ud yake cewa kai karatu saboda karatun shi karatu ne ba tare da karatu zai amfani ka ko da ka tsinta karanta akwai da za a gaya maka amfanin kwallo ba tare da ka amfana ba Allah ji kan marigayi shak Ja'far yake cewa wani karatu ma da muke da shi yake cewa ya kamata a kullum dalibin ilimi bai karatu bai karanta shafi talatin kullum ka Allah ka karanta shafi talatin ba ruwanka da ka gane ko baka gane ba ka karanta shafi talatin akwai randa wallahi zaka ji abin yana tasiri a cikin kwakwalwarka ana bace matsala ba ga ka fahimci da ko da zai zaka fahimce ta ba komai karanta karanta shehu da ha karanta gandoki karanta ya dan mai karfi karanta hafiz karanta komai to lokacin da ka bude za ka karanta ahalarin ishimawi misala in ji ayyuka ba baka da wuri sai ka karɓo amma ka kuje kan ilimi ya sa guri da ba ka iya fahimta ba shi kuma ilimin mukan tura ya bayyana kallo duka Allah ya sa kuɗa kuɗe da juna wannan yana shiga cikin wannan wannan yana shiga cikin wannan da aka Abdurrahman al-Akhdari gogaggen malami ne a dukkan waɗannan bangarorin ilimin da muka ambata na da cikin zaman da akwai nazmu sulamul mu'awwad akwai nazmu sirat fi ilmi falak akwai nazmu da rubuta nazmu sirat fi ilmi falak shi kuma akan ilimin taurari akan haka rubuta lissafi wa nazmu mansur ibn ajrum adurab al-bahiyya fi nadab al-azumiyya akwai littafin da rasul ake karanta al-azumiyya shi ma da cikin malaman da suka wace wannan littafin littafin na ka'idojin nahwu nahwu wa nadab azhar al-mawajid fi hay'at al-aflaki wal kawakib shi ma littafin ya rubuta akan ilimin taurari ne da kuma wake da suna fadaki da kuma taurari din min abiyati to daga cikin baitukan shi saboda na ta faɗa ba ya mutum ne mawaki ya rubuta ilimin muka da yawa ya wace ilimin muka to sai na ga wadansu baituka da yi kusan sha guda baiti sittin da wani abu ne amma na san kuma sha da baiti guda goma idan ka kai wata Allah madaukakin sarki mashi a wajen iya wake yi ma a baitin kusan karshen su ne na dauko sai ke cewa akkal khaliqatu bi dinin wa muktasimin affa min az-zahab al-ibris wa durari يرجو بوجه كريم الجنس مجتهد بالأوف ملتحق كالبدر منتجر متوج في رداء العز مكتنف بالحزن متفق أثنى من القمر هو النبي الذي جلت محاسنه وما لبهجته مثل من الصور أكرم بآيات ما أبدت أنامله من خير ماء لذيذ الطعم منهمر والانشقاق لهذا البدر منزلته على الكواكب ما أثناه من خمر شعثف الجب إنكارا لفرقته وحل مثل أنين الصرف والجزر والجزر وآيات الغار لا تخفى أجائبها لما اقتفاه رجال الكفر في نفر والأنكبوت بباب الغار قد نتزت وفي الحمامة آيات لمؤتبر لما رأى خيفة الصديق قال له الله معنا فلا تخشى من الضرر وكم تمنى أبو بكر يرافقه قد نال والله ما يرجوه من وطن يا قومه قد حوى في كل منزلة مع الرسول بدار الزلف والسرور أبيتك يجي سوى صفة من الله صلى الله عليه وسلم يجي تأهيل مكي جرمان هذه mai dogon wuya ne kuma inda ka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina mai murmushi yana da cikin sufar da ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka da mutum wuyan ka yana nake a cikin wuyan ba sufa ba ce ta kyawu duk sufa ta kyawu tana cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce cewa ne akwai sauran maganganu sufofin shi a can sama amma dai ya ce asfa min zahabin iblis shi manzon Allah ya fita zuwa haskensa ya fitowa fili akan tataccen zinari wa durari da lulu in ka hada manzon Allah da zinare ko lulu to hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce nawa in ka kalle yana bayyana ne da fuska mai haske ko mai karinci mai murmuki mujtahidi da kula ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kullun yana da labari cikin afwa kan badari musalli kuma hasken sa kamar farin wata ne lokacin da yake dan goma sha biyar mutawajjin bi ilahi izbi muktani yadda kuma za a ga yawa kansa tafi ne yana sa hula ne ko kandi kuma sannan yana rataye ne ridai is ya za a gani cikin izza da kame kai bil usni musaddiq kyakkyawan hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne hasna min al qamari kuma ya fi wata yace to wannan dai da muke faɗa ni ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kyawun dabi'u da kan fito fili wa ma li bahjatihi masalun min as-suwar kyawun dabi'u na manzon Allah bayyana ta muka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa shubba ko mutum da za ta dauko ne da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai ayoyi da yawa da suka bayyana tare da shi yace kamar ruwa da yake hukukowa ta yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo ai alwala aka nemi ruwa ka rasa ko bi ya ga wata ya tsoma hannun shi ko ya ga daga tsakanin hannun ruwa da hukukowa shi ne ya jira cikin muzuzin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya jira yace akwai kebiyar wata da yazo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shaida akwai kuma kukan da cikin girgijin da yake kowa ku cikin cikin masallacin sa wanda da yake hawa ya kudu ba da aka gina masa mumbari aka tuke shi a cikin za a je kukan da yake ya sake zuwa cikin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace abin da ya faru da shi a goran a goban kira wannan wata mu'jiza ce da ba ta koyi ga masu hankali ba shi ne yana shiga kogon Allah ya ko a wa wani ake da suna kyautau yayya na a gurin ga ta tabara ta zo kafa kwai mu hajja ta kafa kwai shi ne kisa to wannan abin da ya faru cikin ubayra mutum sai da ba ta kauce masu hankali ba lokacin da arna take bin shi don su kamo shi yace ga kyautau a kofar koban kayi yana kuma ga tururuwa ga kulliya mafiya tana nan ta saka bai yace wannan aya sai ga mutane masu lura yace suna cikin koban da Allah suka zo suka leka Abubakar ke cewa Allah da ɗayan su ya fito da ya gamu to da ya ga tsoron Abubakar su ji yace maka kakkar ji tsoro Allah madaukakin sarki na tare da mu kana ne fa ila ta'azab inna Allah ma'ana yace to ba wannan ranar ba fa da yawa Abubakar yana da burin idan manzon Allah zai hijira ya zama to abokin tafiya sai ce to Abubakar ya samu wannan fatan da yake yace madalla da dakan da Abubakar Siddiq ke kenan ba da shi a bane ko ya unzuru yace madalla da rabon da Abubakar Siddiq ya samu kad awatul kulli manzilatan ya ga ga lahira yana da wani matsayi da Allah madaukakin sarki ya bada tun a duniya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gidan yalwa a gidan farin ciki wanda ta daga cikin wakokin sa na dauko sai rasuwa shi shi Abdurrahman da aka ya rasu ne a wata alƙarya ko wani kawai da ake kiran shi Kujan وقد اختلف في تاريخ وفاته ما لم يكن سابع يوسني يرس فمن قائل أنه توفي سنة سنية سنية وثلاث وخمسين وسنة على سنة شكرة تتني ترى بخمسين دقوق لهجرة ومن قائل أنه توفي في سنة سنية وثلاث وثمانين وسنة على سنة شكرة تتني ترى بثمانين دقوق فأكر رأي لفرقو شنان duka duka rayuwarsa kenan yayi shekara 33 ne a duniya kuma ya bar duniya wannan dimbin ilimin da muke tare da shi akan ra'ayi na farko akan ra'ayi na biyu kuma duka da shekara 63 ne to amma yace wa huwa abun nan wa huwa al-murajjih inda aghlab al-marajih allati tarjama bi shaykh al-afdal yadda yi wannan ra'ayi na cewa shekara 33 shine galibin abin da masu bin bibiya tarihi imam afdal suka tabbatar cewa lalle ya rayu ne shekara 33 a duniya inda mutum ya koma kuma neman ƙarin ilimi ko kuma ƙarin sani dangane da tarihi shi imam al-akhdari akwai littafi da ake kiran shi mu'jamu a alamin jazair mutumin da wani littafi ne sadar islam a da asal hadis tun daga farkon musulunci har zuwa wani zamani da muke rayu in dai malamin an yi ina kasar da Najeriya to wani malami da ake kiran shi Adil Nuwaihi ya tattara su ya rubuta su a ma'anar ne ka fi ta masa tababo sana kun da ake kiran shi al'alam wani imam zarkali ya rubuta na ma mutum zai samu karin bayani sai wani adirar ga nan na intanet har guda biyu a nan da za a samu karin tarihi na imam al-akbari wani ne ta kaitaccen bayani dan game da imam al-akbari sai ya zama doke nan za mu fara karatu littafin shi muna kallon irin kima da kuma ilimin da Allah madaukakin sarki ya bashi in Allah madaukakin sarki ya kai mu rana sai mu fara karatun littafin Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki amfani mu da shi wanda ya kasance a kokosu da Allah madaukakin sarki ka nuna mana daidai mu gyara ko mu aiki da abin da ya dace din subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin na eh